إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بسفر وانا عادتنا تقيا منا sufofin Allah tabaraka wa ta'ala da ayyukansa da zatinsa tabaraka wa ta'ala wa huwa ubangiji tabaraka wa ta'ala huwa allazi shine wannan da kalaka awjada min al-ma'i bashara ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya samar daga ruwa ya samar da basharan dan adam min al-mani na daga mani insana ya samar da dan adam kalka yana daga kudurar Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da irin wannan halitta ta dan adam halitta cikakkiya wadda ya hau hawar da ita da nama da kashi da gurin gunsi da jijiyoyi da jini da taɓo da laka da iska da wuta da ruwa da ƙasa da abubuwa dai gashi nan a cikin ɗan adam an kuma wajen da ruwa tabaraka wa ta'ala da da da wani maginin da zai ga ɗan adam irin wannan ai ruwa ba zai isa ba ya haɗa kaza da kaza da kaza duka ba gida to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da ɗan adam da wannan abubuwa daga ruwa min almai daga ruwa ya zama bashar wannan ana ce ma mali duka ba gida wannan kenan to amma kuma yanzu shi ma wannan ruwa din an duba amshaju ne abubuwa ne kace-kacen abubuwa ne shi maninka shi ne kace-kacen abubuwa mai amfani na jikinka shi ne tacen jininka duk gaba gida da haka yanzu da wasu sai ka fitar da shi ka faduwa ya bayan kara wani abu da zai gyara shi zai kara wani abu sai yanzu jikin mutum ya rushe duk gaba gida yanzu jikin mutum ya lalace duk gaba gida saboda wannan shi ne ainihin rayuwar jikinka duk gaba gida da zai bar shi ko ba zai yi auren ba zai fitar da shi kuma cewa sai ya lalace shi ma jikin sai ya lalace duk gaba gida kaga wanda za a ga mutum yana da kokarin shan abubuwa masu ƙara lafiya shan abubuwa masu ƙara jini shan abubuwa masu duk gaba gida to daga shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam din da ko za mu zo kuma in an koma kuma ta wani fanni zancen asalin halittar ne ma Adam alayhi salatu wassalam da ruwa din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaba kasar dan Adam har ta rike ta zama tako ta zama dandankwa ta zama yunku wanda aka gina wannan duniyar dan Adam din nan da shi duk gaba ɗaya kuma ya sanya ruwa din shi ne rayuwar dan Adam duk gaba ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala da ruwa din ya halici insana dan adam za mu zo Allah tabaraka ta gaya mana da ruwa ya halici basharan dan adam dan adam me yasa aka sa masa bashar dan adam kuma aka sa masa bashar saboda fatarsa ga ta sarari shi bashar ne bashar ga fatarsa a sarari da ila da wannan aka kira shi riga amma shawarar dabbobi duk gaba gida sai ya ga wasu dabbobin gashi ya rufe batun su wa'yansu dabbobin auduga ta rufe gashi ya kama auduga ya rufe wa'yansu dabbobin gashi amma mai irin na tsuntsaye kuma shi kuma ya rufe fatocin su duk gaba gida amma dai ga mutumin da lallai kuma wani wajen yana da gashi da ji gashi da amma dai rashin gashi ya fi yawa duk gaba gida inda yake da gashi sai ga a dole da komai Allah da bawa da ta'ala ya ba to saboda fatan ba ta asarar basharu ga shi azali fatan ba ta asarar to kuma yanzu masu ilimin likitoci san yanzu ko da za a bayan wannan fata ta wannan ta zahirin ta ga ta basharu to kuma ta bayan ta wadda take in kai ilimin fata za ka ga ita ma hawa hawa ce aka zo kan nama duk gaba gida ilimin fata shi ma likitanci ya riga to kuma yanzu fatar da in ka juya ta kuma wadda take ɗamfara da naman ita kuma daga adamu ne fata aka jeme ta aka cire gashin nan yanzu kuma ta san da suna sai a ce masa kilago ko adamu sun duka baki ɗaya larabawa sukan yi kasuwancin ta to kuma da aka samu ɗan adamu adamu daga wannan fata kuma ta can ciki daga ita kuma duhu ne daga akan wannan da daga nan da magana take fara duka baki da ilimi ne da dan adam duka baki da su to Allah dai da ruwa dai shi ya wannan duka baki ya hanci insana dan adam faja arabu sai Allah ya sanya dan adam din nan nasaba ya zama nasaba uba kaka kakan kaka da a dinga yin nasaba ka ce ni dan wani shi ma dan wani shi ma dan wani shi ma dan wani mu ne yanzu na saba kai da kamci ya faɗi baban sa ma shi kenan sai ga ya shi duk gaba gida amma yanzu da laraba ne sai yaran ni dan wani dan wani dan wani dan wani har sai ya je asalin kabilar tasu har sai ya je asalin kabilar tasu duk gaba gida ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam dan wani dan wani har sai an je dan Adnanu dan Ma'arat dan Isma'ilu dan Ibrahimu a shige ma har zuwa Adamu duk gaba ɗaya mu ko ne da za a tafi a hankula a ce da sani da komai haka ne sai ka ji mun fita zuwa Adamu din duk gaba ki da sai ka ji mun fita zuwa Adamu din duk gaba ki da to akwai malaman nasaba akwai wanda sun san kan abubuwa duk gaba ki da sai a hau yanda ka zo ka san da ita haka ake bin ta duk gaba ki da ta ba ta ita ma zunubi ne babba taɓa nasara ga nasarar da aka hausu daga wani yanzu ce ƙarya ne ba haka ba ne to sun kafirci ne daga cikin abu kafirci to Allah ta baraka wa ta'ala ya sa ɗan adam din nan ya zama nasaba ya zama namiji kenan ya zama nasaba uba ko kaka ko kaza ko ɗa wanda yake da uba duk gaba ki da kuma yanzu an zo wancan gado da wani dukkan shi duk gaba ki da wasu iran kuma Allah ya sanya ɗan adam din nan ya zama siriki ya zama siriki ya zama siriki yanzu kuma ta wajen auratayya ta wajen auratayya yanzu kuma ya auri mata ya auri mata shi sirikin iyayenta sirikansa ne iyayenta yanzu sirikansa ne shi ma iyayensa yanzu sirikanta ne sirikanta ne haka shi ma yanzu an aure yarsa shi ma ya zama siriki haka shi ma da ya aure wani ya zama wancan ya zama siriki sai da ya zama nasaba sai da ya zama uba ko sai da ya zama ɗa ko da ya zama nasaba sannan ya zama siriki abin da ta ta gaba sannan dole ne ka gima ma sannan za ka yi aure ki gaba dole ce kai aure ma za ka haihu sannan kai kanka ka zama siriki bayan kana dangi da kana dangi kuma ka zo ka zama siriki to dai duk da ruwa ɗaya din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mu to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu nasaba Allah ya sanya mu sulki ai za su irin ma'abocin sarkuntaka duk gaba gida da an yanta zawwata shi da ɗan adam ya aure kuma zakaran namiji ne kana aukunsa ko mace ne in namiji ne yanzu iyayen matan na iyayen matan na tsasa sun zama sarkuntaka sun zama sarkansa da kunya da girmamawa da kaza duk gaba gida abubuwansa idan mace ce ita ma da iyayen mijin nan kuma shi kan su masu nawa su rikanta da kunya da girmamawa da da kasin gaba gida dalaban duk saboda an yi aure dalaban dan nema litta na suri da hayayyafa Allah ya yi wannan ne dan mu hayayyafa duk gaba gida duk dan hayayyafa duk gaba gida Allah tabaraka wa ta'ala ya raba dan adam gida biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi ma'abocin nasaba dangi duk da baki da. Da haka ga abin da shari'a daga cikin hikimar shari'a kare haihuwa. Duk wani abuwa da shari'a take hana hawa wani zubin ba ta hana ne dan abu ba saboda dan kake kokon ko kake shakka da dan ka kasan dan ka ne wani an wani to yanzu kai wanan da ya zama dan ka shi kai ma dan wani shi ma dan wani shi ma dan wani shi ma dan wani duk gaba gida yanzu dan nan naka in ya je gidan iyayen nan naka iyayen ka kuma sai su zama to abokan wasansa a rungume shi a kiyaye shi duk gaba gida da zai yi ihu in irin al'adar laraba ne na yaji musa da sakobuna ya shigo duk gaba gida wa ya taɓa ɗan ƴan uwanmu ko wa ya taɓa ɗan ɗan uwanmu duk gaba gida kuma na wajen namiji ya fi ƙarfi a ce ambobi bambobi wannan ƴar uwan babana ce wannan ɗan uwan babana ne suna da ƙarfi duk gaba gida na wajen uwa kuma sun fi tausayi wannan ɗan uwa ƴar uwa uwa ta ce ɗan uwa uwa ko kaza kaza duk gaba gida alhalatu manzilatul ummi duk gaba gida manzon ya ce ƴan uwa ma uwa ce duk gaba gida ba ka ƴan uwa uba ma ita ma duk gaba gida to Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi kaso biyu ma'abocin nasaba ai mazaje sai a dangana su da mazaje da mazaje da mazaje da mazaje duk gaba gida duk gaba gida to ya sanya su kuma zawatu ce ma'abotan sarakuntaka duk gaba gida ai shi ne sarakuntakan namijin da sarakuntakan matan duk gaba gida kamar yadda ya faɗa to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya wannan da gaba gida ya sanya namiji din nan ma'abucin sarakuntaka da abu ai za su yi ma'abucin sarakuntaka da an yadda zan wajen zakaran kana a wasa ɗalaban littan nasu to wa kana kadira wa kana rabbuka qadiran ubangijin da qadiran mai iko ne alama ya sha ubangijin da yayi wannan ya sanya abin da ya halitta da ruwa dinnan ya zamanto shi kansa ga yanda ya halicce shi ya yi halittar ba komai duk da baki daya to kuma ubangijin ka wannan iko ne sannan ya sanya shi dangi sannan ya sanya shi kuma shiriki to ga wannan mai iko ne ta inda ya halitta da sinadari guda ɗaya Allah ta bada ko tsala ya shiga ya halitta ɗan adam. Akadan din nan gabobinsa kala kala, ayyukan gabobinsa kala kala, kai daban, ƙafafuwa daban, hannaye daban, in an shiga ciki, in an shiga zuciya daban, gumu daban, kowanne irin aikinsa daban. Kowanne ilimi ne, likitanci ne mai zaman kansa. Kowanne hawa hawa ne na karatu haka kai farfi su haka kai karatu a kowane wani gaba ɗaya har ya ƙara rayuwarsa a ilimin zuciya ya ƙare wani har ya ƙara rayuwarsa a ilimin ƙwaƙwalwa wani har ya ƙara rayuwarsa a ilimin fada wani har ya ƙara rayuwarsa a ilimin jijiyoyi wani har ya ƙara rayuwarsa a ilimin jini wani har ya ƙara rayuwarsa a ilimin kaza kayan ciki duk gaba gida to Allah shi ya sa mana wa'annan abubuwa duk gaba gida gabai mabambanta ɗabi'o'i ba mabambanta halaye ma mabambanta sannan ya sanya mu kashi guda biyu duk da baki da dangi da sarkuntaka duk da baki da wanda ya wannan ai shi ya dace a bautawa da abin da ko kuka sassaka shi da hannunku duk da baki daya to kana rabbuka kadira ubangiji ka tabaraka wa ta'ala bai iko ne a sada abin da yake kalaka ubangiji ya ga mana ya halitta min al-ma'i daga ruwa bashara ɗan adam faj'alahu sai ya sanya ɗan adam din nan nasaban nasaba ko huwa nasabuhu allazi yantasibu ilayhi shine dangin ka da kake dangana kanka zuwa gare shi wasira ya sanya shi kuma sarki sarakuntaka wajen iyayen matansa da shi ma sarakuntaka wajen iyayensa da shi ma wata rana gaba ki shi ma ya zama sarki wata rana ya ga ana durkusa masa an aure ta shi ma duk gaba ki daya wasira alhayyul ladzi ya sanya sulkuntaka dinnan shine dangin da kai aure a cikin sa mutanen da da yake kabiyoyi ne daga nan ka tashi ka tafi wannan gari daga wannan gari ka zaga mutum ya zo ya sauka a wata kabila ya yi aure a wannan kabila har ya zama da wannan kabila ake dangana shi duk gaba gida ya zama da wannan kabila ake dangana shi da zo ne shamsu da abu al-abbas radiyallahu ta'ala anhu da rika hai da rika kasa ma gaba ɗaya su jami'a sunansa kabilar da ya zo ya aure a cikin su amma shi sharifi ne alawi ne duk gaba gida shi sharifi ne amma kuma ikon Allah wannan kabila da ya zo ya sarkuntaka a cikin ta ta zama da shi ake dangana ta duka baki kakansa na hudu ya zai sarakutaka cikin wannan sai zama da shi ake dangana ta hatta lamarin sama da shi ake dangana ta duka baki da hatta lamarin sama da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni ba ni mutumin Madina ne ba dan ladan hijira ba ba dan Allah ya rubuta zan yi wa hijira da Madina ba da Madina wala a yi saboda Hashim ya je a wurin Salma a Madina din duk gaba ke da kuma Allah ke ta kuma shi mutum Madina sallallahu alaihi wasallam bal najjar wa ana yan uwansa da kuma babansa ya zo ya rasu a Madina kabarin sa yana a cikin Madina duk gaba ke shi ma kuma manzo Allah din gashi duk gaba ba dan hijira ba ba da Allah ya dawo ba ai mutum Madina ne daga surkunta tana da ƙarfi kwarai da gaske tana da ƙarfi to Allah ya saka al'adar din nan shiriki duka ba ke zai zo ya yi aure hayyin laziyar tazawajar min zai zo ya aure a kabilar da ya zo ya aure a cikin su ko a garin da ya zo ya aure a cikin su a kabilar su laziyar tazawajar min ha kabilar da wannan al'ada ya zo ya aure a cikin ta ta ta zama man ƙarfi bayan shi ga shi ɗan wani ne ya zo daga wani gari ko ya zo daga wani gida ko ɗan kara kuma yanzu ya zo ya ƙara aure kuma a wata kabila ya zama ƙarfi biyu dan yana da ƙarfi ya zama yana da ƙarfi biyu duk da baki da ci tsara da hukuma ta ya zama yana da ƙarfi guda biyu wata nasabi ƙarfin danganansa ni dan wane ne dan wane ne Allah shi ya kai gidan su gidan malamai ne ko gidan masu kuɗi ne ko gidan sarauta ne ko gidan waye ko to kuma zai zo ya ƙara wani girman kuma da zai kuma aure a wani gidan to kaga yanzu ya zama yana da ƙarfi biyu wa kuwata ashabi da ƙarfin su da kansa Allah ya kiyaye da lokacin ya ka da abu zai taso masa duk dangin biyu sai su duka yanzu wannan tsarin shi ma ya zama yana da fukafukai guda biyu ga shi da ƙarfi a dangin iyaye namiji ga shi da ƙarfi a dangin iyayensa mata duk gaba ke fali haza sabida haka abahu Allah Allah halatta lin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi tazawwajar nisa ya auri mataye ba adadi shi manzo Allah Allah ya saba ya auri mataye ba adadi dan ya karfafa da kowace kabila kuma dan kowace kabila sai alfahari da shi sallallahu alaihi wasallam mu ma namu ne kowace kabila ta karfi da shi ya takawa da kulle kabila ta dai karfafa da kowace kabila da annahu domin shi muka zafi an kora masa bikir shahar jami'ar kalbiya ya shigar da duk halitta to dole ya aure a cikin kowace kabila dan na farko su karɓi saƙon ci ai sulkinmu ne wannan ba wani alfahari ne ai sulkinmu ne dan kuma su kare shi ce tun da dai ya zo ya aure a fito yana da kuma wata alfarma wanda za mu kare ba wanda ya ce ya taɓa shi ba wanda ya ce gaba shi kaga duk gaba kida to wannan ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ya yi aure cikin larabawan ya auko mu cikin yahudawa din duk gaba kida ya aure hatta mu afirka shehu radiyallahu anhu ya ce sai da manzo Allah ya raba jinin sa ya ba mu sai da ya sadaka da mariyar Ethiopia wannan mutumiyar Misra Misra ana Afirka duk gaba kida kuma ba ka fata ce da kirdawa Misra ba wai larabawa wannan larabawa duk zuwa suka duka amma asalin yan kasar mu ba ne wannan baƙaƙe na Misra ma za a ga da Sudan da duk gaba gida. To ainihin su ce tsare ita ma an ce wankan ta baka ce kyakkyawa ce amma wankan ta baka ba wai balarabiya ba duk gaba duk gaba gida. Amma wanda Allah ya saka ikon Allah. Ƙuraishawan nan da duk larabawan nan da uwanmu ya bayan hujiya ɗin duk gaba gida. Allah bai sa duk sun aibu ba. Kaga a cikin a karatun a shafa mun kawo zancen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa kwarai da gaske to kun ga ka zancen su to amma iko Allah ba wata tayi kuma sai Mariya ta dubiya bayan sai da Khadija radiyallahu ta'ala ba wata tayi kuma sai Mariya ta dubiya shi radiyallahu yake cewa wannan shine rabon mu jinin mu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rabon mu na Afirka duk gaba gida kuma wannan shine rabon mu da zamu dangana mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama surikin mu ne da haka ruwa mace makansa ne dan baba ta gani inda surkunta ka gashi Allah ya bari ta karfi ne kuma surkin mu duka ba gida wannan da shi Abdullahi bin Abbas wanda ya san fassara Qur'ani kuma almajirin sai na Ali da wajen tafsiri da komai Abdullahi bin Abbas kuma ya karantar da malamai duka ba gida da shi ya fassara kullu as'alukum alayhi ajra lillan mawaddata fil qurba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa gaya musu ba ka roƙon lada cikin sa a wannan da ka kawo sai dai a so makusantanka sai dai a so makusantanka wata rana Abdullahi bin Abbas kamar yadda Abu ya rawaito almajirin sa ne shi ma Abdullahi bin Abbas yana sallah a cikin Ka'aba sai wani ya zo yana tambaya ya zo ne zai so na zo ne ina tambaya da kuma malam yana sallah to almajiran da sun kewaye shi akwai Sa'id ibn Zubair duk fuka harun nan manya manya na tabi'ai kusan da almajiran Abdullahi bin Abbas su wajen guda ba sai ga baki da su mujahid da Abu bin Rabah da Sa'id ibn Zubair su wajen bakwai za mu dubo sunan su ka haru saba'a da ake ce su to sa'id bin jubair yana zaune sai ta zo ai dai wannan amsa ce ai ba ya ga bari malam ai mu mun sani ana nufin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali da sayyidina fatima su da da hasan da sai da kaza su ake ne sai Abdullahi ibn Abbas ya ma haka aya aya aya ya ta sauri ya ta sauri har ya ga sallah sai ta kunga kai gargawa ai za ka bari idan da sallah ba shi an sai ce kai ne tambayar su waye qurba ko ce duk larabawa qurban annabi sallallahu alaihi wasallam duk larabawa qurban annabi saboda yayi aure a cikin kowa ne duk surkansa ne duk gaba kiya wannan wannan kenan yayi aure a cikin kowa ne duk surkansa ne duk gaba kiya to kaga da haka Abdullahi bin Abbas a wannan fasara ta ta da waɗansu daga cikin manyan malamai da abu suka tafi a kan wannan fasara su kuma sharifai a fasara su yadda sa'id bin jubair zinna ya fasara haka shi kuma zaiduddin aliyu aliyu zainul abidin dan sayyidina husain shi ma haka ya fasara yanda wancan sa'id bin jubair zinna wannan ana nufin to sai malamai kuma su baya Allah ke suka haɗa abun biyu duk dai ɗaya ne duk gaba gida yanzu idan din larabawa ma su kan manzon Allah ne idan din larabawa ma karfin manzon Allah ne ina kuma ƴaƴansa ina kuma ƴaƴansa duk gaba ki da to ta haka duk za ka haɗa su idan manzon Allah ya ce alhajju arafa arafa ita ce hajji amma kuma arafa kada ake a hajji ita ma rukunai hudu ce cikin rukunan da in baka yi ba da wafil ifada shi ma rukuni ne babba duk gaba ki da abu to kaga amma dai in duk kowane aiki ma aikin hajji ne ba kamar Allah in kowa ma dangin manzon Allah ne ba to ina wannan wanda shi ya haife shi daga cikin sa duka baki da ina wannan wanda ina wannan kuma wanda kuma za mu zo ga akan kuma wannan aya duka baki da shi ma akan yadda Allah zai ga wasu kaga kowace kabila da haka ma Allah ya da manzon Allah ya dinga aure a ciki a al'adar Laraba addinin nan ba Larabe Qur'anan balarabe da Qur'anan arabiya al'adar larabawa da annabi zai yi tsara duka so wala ce diga ko na alhamdulillah yayi taimako warai da gaske ya yi amfani ba don kuma kabilanci da da kuma abubuwa dai da suka suka taso ba amma yayi kokari yayi amfani kwarai da gaske dan haka Allah ya halatta masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai Allah ya halatta mana hudu sai dai an rabu da wasu kuma ko mai al'ada duk gaba gida ko bayi ko ko duk gaba gida duk gaba gida to din nan saboda haka malamai suka haɗa kai na goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai wanda suka harge da gaba gida suka ce ba mu da dalili akan wannan duk gaba gida duk gaba gida duk dalilin da ka kawo musu in suka yi ma wata fasara yake zuwa dalili ba masu ne wasu lasu wani ba din sai ka je shehu yana nan da amsar da shi Ahmad Rufa'i ne ne tambaye shi akan wannan aya littafi ya ce ya duka ba ya kawo dalilan waɗanda suka ce ba su yarda da kuɗin ba duka ya kawo ya gwangwaje ka sannan ka dalilan waɗanda suka ce sun haɗu ba sannan ya ce ƙarshen magana dai al'umma ta haɗu akan kuɗin shi kenan ala wai dan wani nasi ko kaza ko kaza ba duka ba haɗuwa malamai ne akan kuɗin shi kenan shi ma ijma'i hukunci ya ba ka aji abin mai sauki shi ma shi ma ijma'i hukunci ne da aka da aka tare wa wani mutum na wannan ko lafiya ne kuma ne wani suna yi an aure wani suna yi an mai malamai suka ce to da ya ne kada abu ne na rikicin malamai daga kwaya shi ake da ijma'i kawai shi ke ya ke da ijma'i duk gaba shi ne ba ba Allah mazala sallah Allah ya yarda masa sallallahu alaihi wasallam ya aure mata ya ba a dan ya karfu ga kowace kabila domin shi an dora masa ya isa wa kowace kabila sako ya isa wa kowace kabila sako ba ko mu ce daga idan ya je ya aure kuma sai dai mutane su kula da iyalansa sai dai mutane su kaza shi ne iya tarbiyyantar da su ko shi ne iya ciyar da su ko shi ne iya ko mu mutum da baki da ya zama to bai zai samu kwara ɗaya ba kwara ba da ba ɗayan nan ya tsaya ya ji kula da shi ma da biya ne kuma ya yi asarar abubuwa da yawa tun da baki da to shi ne dai abin da ake so Allah ya hore masa da halattinsa da halattinsa da ƙarfi iya tarbiyyar so ya ga aure da yawa ita iyali da yawa ya amfani zai karantar da su zai tsaya da ciyar da su zai tsaya da kaza da halattinsa da komai su yi amfani al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ba haka ba ai a wayan da Allah ya yi ma duk gaba ɗaya ka zo kana shirya wa kan kana shirya wa umma manzo Allah bala'i kana tafata kama kayi iyali da yawa duk gaba ɗaya ba wani amfani kuwa duk gaba ɗaya to wannan kenan to manzo Allah yana fada kowace kabila fa hada su wannan sirri wannan ne sirri bi ta'addud azwaji cikin kididdigan matansa manzo Allah ya mata da yawa sallallahu alaihi wasallam bi da'awati lillahi dan kiran ta zuwa Allah dan kowace kabila yanzu ga shi mai magana wa fi Allah ta'ala shi ma saboda haka iyalin sa da komai suka shiga cikin kowanne kabilu suka shiga cikin kowanne kabilu ko ta kabila ta takama ita ma su kasa ko dai ya aura cikin ta ko dai an auri na duk gaba sai kowace kabila ta zama gida daya da shi duk aka zama to wannan zai sa karɓi lamarin ka kare shi ka yi komai duk gaba ki daya wannan ne cikin sirri da duk gaba ki daya to sai idan muka duba sababin saukar aya dan duk aya yana daga cikin karatu ka san sababin saukar aya dan tun daga zamanin sahabbai rikici ya dinga tashi wani ya fi da wani ya kwaba ma wata aya ya kwaba ma wata aya da ma'aure ya zo madina yace ni dai na ga saboda wannan rikicin kalimanci da ake dinga baki da ina so in yanke wannan rikicin kalimanci ina mutu dana ya hau shi kenan ba wanda zai kara wani rikici a ce sai an yi kaza sai an yi kaza na yanke wannan hanya dinga baki da dinga baki da sai Abdulrahman dan sai na Abubakar yana zaune sai ce jitun bi an hiraqaliyati yanzu kalimanci ma za ya zama hiraqalu kuma ya zama mulki hiraqalu in hiraqal ya mutu wani hiraqalin ya gada abin kuma ya bar mulkin annabta da kalimanta ya zama da kalin duka baki ɗaya sai ce kun gan shi nan shi ne wanda zai ƙara liwalidai hussin na kuma shi ne wanda ya zaki iyayen nan nasa da Qur'ani ya faɗa sai da Aisha tana cikin ɗakin ta ce kaza ba a duhun zai sarkin Allah ya yi ƙarya ƙarya muke ba abin da ya sauka a cikin mu sai aya kuɓuta wannan aya je ka nemo inda ta sauka a ba a cikin mu ba yadda ba ya zo kama shi ya tura da gudu ya ɗaki ya kuwa ya shiga ita wata wata zauna a koma ta ce ga wanda zai shiga duka baki daya to a kan karara tun daga wannan lokaci an zo ma duka shi ma ko yaro da ya zaki sai na usman da wata aya sai na so ya ce dan uwa dana ba wata aya qur'ani da na san a ina ta sauka kuma a kan su waye wannan aya ba kai na ta sauka ba ta da alaka da imani duka duka baki daya to sanin sababin nuzuli yana da muhimmanci kwarai duk da akwai ka'idar fikin cewa magana ba ta tsaya a kan sababin ba magana ta gami bi umumi ala bi kususi da gamewar nafsin ake za a ga akan wani kaso amma hukunci ne na duka to yanzu hukuncin duka ake kula da shi ba sai dai kuma dan a san ma'anarta a san kaza kaza bare kuma ta zamanto ta magana falalar wani ce duka baki ɗaya zai a san shi. To, wannan yana daga cikin ilimi mai girma kuma mai wuya malamai sun yi ƙoƙari duk gaba ki. Saboda sauƙin nusulun wancan na asali ɗin saboda sahabbai su ba Qur'ani hanya bi an gama da shi. Duk gaba ki ɗaya. Duk gaba ɗaya sai dai karatu da karbowa da kaza da kaza. To kuma siyasoci da waye duk suka zo suka shiga duk gaba ki ɗaya. To, wannan cikin Qur'ani bai kenan duk gaba ɗaya to malamai ma suke cewa ina ma yanda malamai suka kula da da fassara hadisi da sanadi na saban dinnan ina sun kula ma kuma da sababin saukarsa da sihirar din shi ma ina sun kula da sababin saukarsa duk gaba ɗaya dan a sababin da zaka san kuma wanne ne na ciki wanne ne mansuki wanne ne wanda hukuncin sa yana nan wanne ne aka zo aka soki duk gaba ɗaya to wannan yana daga cikin ilimi babba duk gaba ɗaya to sababin saukar wannan aya kamar yadda ya zo daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya zo daga Ibn Sirina ya zo daga malam siddi cewa sababin wannan sakar aya ran da sayar na ali a wuce da ba na su zahara auren sayar na ali ne da yan manzon Allah sallah shekara ta biyu bayan hijira a watan ramadan shekara biyu bayan hijira a watan ramadan wannan aya ta sauka ma'ana yanzu wannan aya kirari ne a sababin saukar kirari ne ga sayar na ali kuma wannan aya hukunci ne ga al'umma duk gaba gida kirari ne ga sayar na ali cewa yana daga kudurar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam cikakke din nan gashi nan sai na Allah insan kamil din nan duk gaba ki wannan kalima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insan kamil din nan duk gaba ki da min al-ma'i daga ruwa daga ruwa duk gaba ki da su shari'a sura ta cewa wannan ruwan koko wannan hasken duk da baki daya haka yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali haka yazo jikin Adamu da kuma daga jikin Adamu ya rabu sai da ya kawai kawai kawai kawai kawai to sai da yazo jikin Quraishawa jikin Hashim yazo jikin Abdul Muttalib sannan ya rabu wani ya jikin Abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kalimarsa kuma yau jikin Abu Dalib sai na aljanna kenan yanzu na sabu kenan ya sanya sai na Allah na saba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi dan uwansa ne dan uwansa ne na addini dan uwansa ne na jiki dan uwansa ne na jiki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansu ya girma uwa sai na Allah mahaifiyarsa ita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana baba ta Fatima binti Asad shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata da faradin nan da Fatima binti Asad uwa sai na to ita yana daga girmama zama ranar da ta rasu bayan an haka uwa da ake cewa kabari sai an haka na farko din sannan illahadu ne a haka uwa a kusurwa gabas illahadu in kuma mu da muke yin shakku ne a tsakiya za a sannan a tsaga kuma ya a tsakiya din duk gaba ɗaya to da larawa suka ga da su suka gama haka wannan babban matsala shi ya haka lahadin da hannunsa sannan manzo Allah ya kwanta a ciki ya juya sannan ya daga hannunsa ya wani addu'a mashhuriya Allah na roƙe ka dan duk waɗanda suka taho zuwa gare ka subhanallah da duk waɗanda suka taho tawassuli a sarari da duk wani ma matafi zuwa halaba Allah in dai ka ci da halaba Allah manzo Allah ya tawassuli da kai duka baki daya dan duk wanda suka taho a wajenka dan annabinka Muhammadu dan annabawanka duka Allah ka ji kan kowa tara Fatima Zuminta Asad duk gaba ki da wannan abu ne mai girma kwarai da gaske ne ita ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai tunda bayan yana ɗan shekara takwas Abdul Muttalib ya rasu ya bashi hannun Abu Talib din nan ko wata da Allah shi ya rene shi duk gaba ki da duk gaba ki shi ma kuma da ya tashi shi da Abbas suka ce salama wa Abdul Muttalib din shi manzo Allah ya dauke na Ali ya ɗau sai na Ali Abbas kuma ya ɗau Ja'far duk gaba da salama wa abin da duka kaga yanzu dan uwansa ne na jiki dan uwansa ne jiki kuma da aka yi hijira yanzu aka yi hijira dan wancan ya baro garin su dan wancan ya baro garin su dan wancan ya baro garin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata yayi hukuma ɗan uwantaka wana da wana na haɗa ku kun zama uwa ɗaya uba ɗaya tunda musulunci yau shi ne uban uwa kun zama uwa ɗaya uba ɗaya da farko har gado ana yi sai da ayar gado ta sauka aka ce an soke ta sai dai ba a laifi su yayin samu wannan ɗan uwan baban nasu duka ba ki da duka aka mazalla ta yi duk wannan rabo mutumin madina da mutumin maka wani kuma mutumin maka da mutumin maka ma duka ba ki da sai na ali ko aikin da mazalla ta zai ya zai ta an gama wannan rabo duk kuma sabbin zarga ai an mana rabo ai ni ga ɗan uwana ai ni ga sai na ali shi wanda ya rasu da ka ai wasu haɓar ka rabo duk gaba gida ni waye dan uwa yake ni ne dan uwan na ba na ba wa kanka ni na ba wa kanka ni duk gaba ki daya wannan to yanzu kaga nasaba dan uwa dan uwa addini dan uwa addini duk gaba ki daya wasihiran kuma sirki wasihiran kuma sirki kuma gashi nan sirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa yarsa duk gaba ki daya bani hashim ne bani muttalabi ne bani muttalibi ne duk gashi nan kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya aura masa duk gaba daya wancan mijin Zainabu lallai kuma Quraishi ne amma suna da nesa ba kuma wuye ne suna da dan nesa manzalla ya yi mai yabo ya yi ma kuma manzalla ya aura manzalla ya aura a gidansu mutum manzalla ya aura wa ƴarsa Zainabu su kuma ya aura sai na Usman shi ma su ne duka baki da sannan shi manzo Allah ya auri nasu inda bintu umayya yar abu sufyan duka baki da to amma dai wannan shi ne dan uwa na kusa na addini da na cikin duka baki da sannan su ne kaga sababin sauka aya akan sa ne ma'ana ayar sa ce sannan kuma aya ce da ta zage ranta kowa ma duka baki da auren zumunta aure ne mai daɗi in ya yi daɗi zumunta inda za ta yi ba samu hukunta da ake cewa tun daga ranar auren su ta alheri ne aure ne mai daɗi duk gaba ɗaya da komai duk gaba ɗaya amma ya zama da soyayya a haka za a yi da kullawa ba ba soyayya kuma ayan ba za su yi nagarta ba shi kuma za su yi da in dai ba soyayya a ciki ba dan dai rubun tare da kaza kaza to ayan ba za su yi nagarta ba amma su suke soyayya kansu suka gani to ba ba gobe to tunda ga fasara ta san ta kowa da kowa duk gaba ki kuma abu ne gashi kana kallo duk gaba ki yanzu kuma ga fasara ta ta sababin nuzulin ta to tunda dama tare suke gida ɗaya ne daga ruwa ɗaya aka yi su sai da suka zo wajen abdul muttalibi sannan suka rabu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajen abdullahi shi kuma sai na ne wajen abu dalib duk gaba ki to yanzu ga suna sun ƙara dawa kuma sun hada a Hassan da Hussein duk gaba ke sai yanzu ga ga ga dan Abdu ga dan Abu Dalib ga dan Abdullahi kuma ga dan sun yi aure yanzu to kana rabu ka kadira ubangiji ka mai iko ya raba ya hada ya hada ya raba ya raba ya hada ya hada raba sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kenan to wannan kenan in an duba wannan sabon wannan to duk tun da aka yi to duk an zo wajen wannan aya sai an kawo zancen auren sayar na Ali da sai da fara da su hara duk da baki da wa kana tattu da waja binta Abi Bakar ya daga cikin sarakunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyyaran wani subatan mai ne sallallahu alaihi wasallam wa azamuhum وأكرمه النفس وصهرا ونسبة ما دلش يقوى أتكاكا حكما مبخما صلى الله عليه وسلم sannan manzo Allah ta da shi ya fi kowa wa nafsa wasira da sulkai irin na manzo Allah babu sallallahu alaihi wasallam in tsoron Allah kake da kama wa sai jannabu hal asqaga sai na baka na sulkin sa duk gaba ki da falaha da waye duk gashi in sarauta kake takama ga sai na umar sai da yau zama sarkin ɗaya cikin hudun duniya a zamanin su duk gaba ce ɗaya cikin hudun duniya in kuɗi kake da ga sai na usman da sai na usman da abdurrahman bin auf sai da sarrafin kuɗin duniya ya zama nasu a zamanin su duka in ilimi in soja soja ne in ilimi ne in tsoron in duk gaba ɗan wannan ne ga sai na duk gaba ɗaya ko yana baki ka tashi ka tambaye shi ni me hukuncin abaka sai ya ce ma su kaza ne sai ya faɗo ma harka haifin su sannan ya ce ma to kaga ana ya buga ba za ka ce ai da dinga jira da dinga jira ne kula oho ashe su hudu ne diga a da ka tambaye shi kai ce su hudu ne da za ka za ka za ka za ka za ka ko yana baki ka tashe shi in aka zuba yakin kuwa to wannan dama ba wanda ya taɓa sha ba wanda ya taɓa gaba da gaba da shi ya sha duka baki daya in aka zuba duka duka baki daya duka baki daya sadauki ne da waye in iman ne ma in zuhudin ne ma in walitacce in kaza duka baki daya to ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka shauran laraba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure a cikin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ya sayyidina Abubakar yace sai da Aisha ya aure ya sayyidina Umar ita ce Hafsatu kaga zuwa ina sulukansa ne wasiran sulukansa ne ya aura wa sayyidina Usman shi ma ƴansa guda biyu Ummu Kulsum da Zainab da Ruqayya Ummu Kulsum da Ruqayya Ruqayya da ta rasu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu kulsu zai gaba gida ita Zainab ya aura Abu al-As Abu al-As zai gaba gida to yanzu ya aura ya ya sai na son ya aura masa guda biyu sai wannan sai da Fatima ta da ita ce karamar su ita ce babbar su ita ce karamar su a ciki shaura ita ce karamar su duk gaba gida to sai na abubakar wani zo ne ma'auran a wannan lokaci mutum ne zai je wajen mai ya'yan ya ce ina nema duk da baki da sannan uban ya ce to bari in je in tambaya in da asar gaba sau da wal jabaru lil abkari ma arabtu wa fi sunnati al muhtar ma rawaitu kila tawa ya mata yan mata budurwaye dama shari'a ta ce banda ba zawarori ya budurwaye da za a iya tsanci da sa shari'a ta ce da sa budurwaye ma wallahi ban san shi ba a cikin sunna manzo Allah ko ba rawaito shi ba wa fi sunnatul muftar ba rawaito sai dai uba in ya ga wanda yan nan ta zaba wa hani abu ne da ba zai haifar da ɗa mai ido ba ma'ana ba zai haifar da alheri ba ya iya dan tausayi da komai ya iya ba ta shawara ke yarinya kin ga maka za ka za ka in ya ga ta riga idan da yari mai duka baki da ya iya amfani da karfin soja in ya ga abu da ya iya zuwa wajen babansu sarki ko alƙali ya je ga musu Allah ka kaza kaza kaza sai da baka ina da kuma abin ya da su la haula wala quwwata illa billah kare ta duniya ta koya masa hankali duka baki da amma da sai an ga su ga Annabi sallallahu ya Rasulullah iyaye na sun ce sai na auruwa ne ni kuma ba na so ci aya shi manzo Allah ce ai shikenan abu a hannun ke shi kenan abu a hannun ke tun da ba ka so aure ya tashi sai dai yanzu ina so yanzu ina so shi ce ba ya so ta ce ai dama na haka da zan muna iyaye ba hannunsa abin yake ba yanzu tun da dai a hannu na yake yanzu ina so da ji nake farkon sojan duk gaba ki da amma yanzu to ina so duk gaba ki da daidai bawan Allah yana so yanzu aure bayan Allah wanda za a samu alheri a ciki duk gaba ki da shi kenan sai na abin da wajen da ya zo ne mai auren sai da faɗi masu zahara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wallahi lamarin ta ya fi ƙarfi na yana hannun Allah lamarin mu jira Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ɗan sai na Umar shi ma sai na Umar ya zo ne ma auren ta manzo Allah ya ce wallahi lamarin ta baya hannuna mu jira lamarin ta baya hannuna duk gaba kiya duk gaba kiya to tsakanin sai na umar da sai na usman wani abu ya hasatu din nan mijinta ya rasu sai na umar ya je wajen sai na usman ya kaga ya ta mijinta ya rasu na bibi ta kai ka aure ta ka aure ta sai na usman ya mashu saboda ya ji manzo Allah ya yi magana ta manzo Allah ya manzo Allah yana shawara da sai na usman yana hira da shi waya wannan Allah ya kaje fakan gare su sun kwana suna hira akan wani abubuwa duk da baki da saboda ya san dole ba sai ya saka abubuwa to a cikin irin wannan irin manzo Allah ya gaya masa ya ce ya Umar ba mijin ta yara su kaza kaza amma na ga ina so ba aure to sai na Umar kuma ya zo ya gaya masa sai na Usman ya shiru shi dai ba zai ce ba na so ba shi kuma zai ce in manzo Allah ya gaya mu ba ya tona asirin annabi ba a tona asirin annabi ba sai na umar ya ai sai na umar ya shi ya ya fishi ya ce ya rasulullahi kaga duk zaman da muke da Usman na rubi ni da shi wa dai uba dai na je na wulakan da kai na na ga masa ya aure ya ta amma sai kai ya kira mu ido kawai ya ban wata amsa ko kwara ma zan yi ko ba zan yi ba na rasa me ma'ana wannan kenan sai Allah ya ce Allahu akbar zan ma zan baka wacce ka bi zan ba ta wanda ya fi Usman shi kuma Usman zan ba shi wanda ya fi Hafsan sai wanda Allah ya aure ta shi kan ya fi Usman sai wanda Allah ya aura sai na Usman Rukayya zin gaba ki ya sai ta yi wannan nan da ya yi wanda Allah ya to da sai na Abubakar ya ga haka sai sai na Abubakar ya je samu sai na Ali ila da shi da sai na Umar wannan suka ce kawai kai Ali mun je mun nemi auren Fatima wanda Allah ya ce lamarin ce ga Allah ya zaka Allah ya san me wannan amma mun nema shawara ya kai sai ka sai na da wallahi kun zo min da abin da bai zo ma kwalwa ba amma bai ina ne ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga abin da Abubakar da Umar suka zo suka ga ya sai ka baki da to Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ta sai na je na tambayar ka kaga amma ga su ne yanzu yanzu zo min da magana ka sha ka ga shi ka sha wanda ya san bayan Allah wani abu ne mai sauki gagan shi gashi a zaune yanzu uwan mu a cikin ƴaƴan shehu uwan mu a cikin ƴaƴan shehu Ibrahim ba sai da Aisha ba sai da Aisha yes ko uwan mu a cikin ƴaƴan shehu haka auren da ya faru duk da baki da mijinta shehu fa al-awwal radiyallahu ta'ala anhu kaga ba sadan shehu ne a Nigeria Benin Africa din nan shi ma duk da baki da don kai ƴan shehu tana nan Allah ya jaga rayuwarta tana nan da ranta ita yake so ita ya ganta yake so sai da nan rabbi Allah ta'ala ita yake so sai ya sa wani ya zama tsani ya je ga wa shehu cewa ya ga wance mu kuma al'adar mai zuba kai zaka tashi dare in ba rigima ta faru ba sai ya sa wani ya je ga wa shehu ya ga wance yana so ashe shi wancan bai ga wa shehu ba amma ya ce ai shehu ya ce ya baka shehu ya ce ya baka ya yi komai ila duk yan wahalar da aka yi ya dan ya sa a ce shehu ba na shi kuma daga wuya ya da wasa abokanansa cewa ai shehu ya ba shi wani ita kuma tana tana nan har ɗan uwanta shi ma auren zumunta iyayenta suka haɗa da ɗan uwanta Allah ya rahamshe shi shayin da bai ban abu ba baro Allah ya ramshe su suka hada ta da ɗan'uwanta kawai shan sa'awa ya ce ana da san za a ɗaura abu ai fa abokan amma ya dama ba takama ya ce wani ba kowa a wajen shehu sai shi ya fi kowa a wajen shehu to ga shi nan kaza kaza kaza haka an ce wani zai san dariya gangan ko wani yana iya hakuri da kuma amma zai iya hakuri da kaimar dariya ai sai wajen shehu da harin akan maka lafi ya haka akan maka lafi ya haka shehu ya ce maza tsani tsani me ya faru kamar ya haka ka ce ka bani wance kuma ka shine yanzu an ce za ka daura maka aure da wani shehu ya ce ni da bakina na ce na baka wance sai ce a'a cutuwa yake fana ita wane nake turowa shi ya sai da Allah ya kara ni ban sa wani tsakani na da kai ba kai kuma kai ka samu wani tsakani da Allah ya kara Allah ya kara ani ban sa wani tsakani da kai kai kaje ka sa wani sai gaba ya ka ga sai ka sai ka sa wani tsakani da kai Allah ya kara to sai da kuma sai shan kuma ya rufe lamarin sai to ba da ba da da ya ana can makarantar Qur'ani da ka duwarsa ka gani ta yi maka ruwan ɗaura aure yanzu duwarsa ka gani ya ɗaushe sani a kubu da alhaji ya guda gusau ya guda babba ya ɗaushe sani a kubu da alhaji ya guda gusau da sai da amarya radiyallahu da alhaji ya guda gusau da bakin sai ya haɗa wannan ko na sai da azalle radiyallahu ta'ala anhu Allah ya musu ya ba mu albarka musu da muka Allah yana suka shiga makarantar Qur'ani da alaji da alaji guda gusau da shi shehu sani awwal din da sani yakubun Allah ya rahamshe su suka ce suka ga sai da Aisha uwanmu suka ce ita ita kuma sai da Maryam ta ga sai da Ami babba sun ce sai da Ami aka ita da ade abu ya tabbata akan uwanmu sai da Aisha radiyallahu ta'ala ya ta ce sai aka ba ta dala ashirin aka ɗauko dala ashirin ɗanɗa aka ɗanɗa shi ne da wasu zama me ba an ce ɗanɗa wanda za a shi shi nan suka fita duk gaba ɗaya suka yi ɗakin shehu duk gaba shehu ya ce kun gano wanda kuka za suka ce shehu ya ce to kafin ku faɗa ku ɗaga matashin can ku ɗaga matashin can mu zai me ya aure sai suka ɗaga matashin can ga takarda nan Muhammad Sani dan Muhammad Awal da kaza na aura ma aure da Aisha ya fiyata duk gaba ki sai shi su wannan auren tun jiya an daura shi shi da Abu Abbas ya daura shi a nan wannan shi jiya tun jiya aka daura wannan auren duk gaba ki da amma me ya zahiri kuma me ya zahiri a ji a kira sai ai ya kira shi sai wai sai ni ga ɗana wanda da ya ta wanda da wani musa aure ga sai ya ce sai ya ce yana kai na ki sauri sauri da ba inna Allah wa inna
La ilaha illallah, la ilaha sai da ummu sulaimi kuma da alawiyawa sharifai wanda jinin su ba su haɗa shi da wani duk da baki da shi ma ya ganta ya ce shi za a yafi shehu ya mutare daga ciki suka taso su ba su yarda kaza kaza abin da ya dole sai da aka daura auren shehu yake cewa ai kanku nake jijiya kakanta ya za daura auren nan jijiya kun ga ga abu kaza a waje kaza ku duba ku gani ga shaida da komai na sanar duk gaba da kanku nake jijiya duk gaba na kuma kusan ku hana komai ba tunda an riga an yi duk gaba ki to irin wannan duk wanda ya zana da bayan Allah irin wannan magadan annaba ne duk gaba duk gaba ki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo yayi kaza da jibril ya zo daga Allah yayi kaza ko ko Allah da kansa ma yayi falamma qadai zaidu min hawala zawajna raha ba dai rubi ya ba to ni ubangiji na aura ma ita da Allah na aura aure dukkan fada na suna su su ne irin aura aure duk gaba ki da da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wajen ta Zainab binti Jahash ko Allah ya zura kan shi fada ya Rasulullah ya ya Rasulullah da ita Allah ya daura mu aure da shi kai ba Allah ya zama da bali ko zama da annabi ai mala'ika sai dai abu sai imani ma sai Rasulullah ya da Allah ya daura mu aure da shi duka ba ki da Allah ya karanto mata sami na wa'ala ba wata magana shi ke duk gaba gida to in mutum bai sa kagar wani in ya shiga sai ya sha wahala dan yi ta kaka ta kaza kaza to manzo Allah suna je dama shi ne daga abun da amma kuma yanzu ba zai je tambayo su duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tambaye ta sai shiru yace shirin budurwa ya gatta kenan ya gatta kenan kuma ta sa kuka ta ce ya rasulullah dama ka ka hana kowa ne ka jira ni talakan bani hashim ni kake shi kake so kawai ka bani cikin bani to wallahi ba ni na baki ba Allah ne ya baki kace na yadda da yin Allah tabaraka wa ta'ala duk ga baki da to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aba manzo Allah ya ce da sai na Abubakar innahu yantaziru al-amra fiha yana jiran lamari a cikin ta daga Allah fa kadabaha li Umar shi ma sai na Abubakar din kuma daga baya ya zo ya nemo wa Umar aurenta shi ya zo an ce ana jiran lamari shi kuma yanzu ya nema wa Umar duk gaba gida duk gaba gida fa qala rasul innahu yantazuru al-amra ya manzo Allah yace shi ma yana jiran lamari a wajen Allah da yake to fa za ba ila ali sai suka ga wajen sayyidina Ali su din fa qala lahu suka ce da shi nan shi duka mu tafi da kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mu Fatima ta binta rasul ka je ka nemo auren Fatima ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ali sayyidina Ali yace bana ba ne sai suka fa suna mun suka fadakar da ni da amru da lamarin da kun ta annu gafila na rauka daga wannan lamarin duk da baki da zo zuciya ta ba fa aka ya bi ila rasul suka zo da manzo Allah da shi fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam yake na'am na bashi duk da baki da walakin naka ya abi to kuma da aka ji aka tambayo ta ta yadda duk goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa walakin naka ya ali sai dai kai ali لا تملك شيئا تتزوجه بعد ما أبن ذاك أولي لشي ما يفداك ما يفداك ذاك أولي لشي قال sai ya rasu da abin da kasan ya bambance shi ko amma na mallaki takobi na takobi tsada da ita a wannan lokaci ta da yaki ake da ita kamar da ake bindiga kuma babba a ga tsada ne ita to na mallaki takobi na قال سيما قال الله يشاء الصيد ليس لك للجهاد أي تكون بما تاكا ما شتي أي كي بأن بدل لا ما أنت بقى تكون أي ما تاكا ما شتي أي تي أي كي soja araba shi da bindiga hukumar za ta rubuta bindiga da ya dace a ba wani soja ko da haka sai ba ta saba ce to wanda takobi ba ta kawo ce ta hukuma ce ta jihadi ce a tsaye ta farkin Allah kada farasi ya rasulullahi doki na kada alfarasu zai talaka lil jihadi shi ma doki ba naka bane na yaki ne shi ma na yaki ne soja ne kai dole sai da doki kada badani to jiki na ya rasulullahi ya ni diru yana nufin to sulke na rigar karfe ka sai Allah ya ce i to wannan kar kai ba ka buƙatar rigar yaki kai Allah ya sa kai ba ka buƙatar rigar yaki ka iya siyar da ita duk gaba gida ka iya da sai da ita kana addu'u rigar yaki in shi ta tabiya in ka so ka siyar da ita to duk gaba gida ba a tare Fatima sai manzo Allah ya zo don sai da Fatima kana ya haɗu buki Aliyu Aliyu yana neman aurenki saka ta sai sai shi kada ya tafi huce Ali Ali yana neman auren ki mabaka sai ta kuka sun ma kada sannan ta ce kun ta tadda kiro ne ni miskin bani hashi ya su baka aje ne dan talakan bani hashi ko kwa daga baki da mata ko me abu da dai ta ku san ta daga baki da fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace haka za amara billah wallahi Allah ne ya kore ba ni nayi da kaina ba wallahi Allah ne ya kore هكذا أمر لله تبارك وتعالى قالت رضيت بالله ورسوله تجمعي لك الله لما زر الله صلى الله عليه وسلم أمر الله مقبول لما لم الله أنكر فقبل تجري تدش فضع علي تجرينا عليه تفي فدفع درعه لأبي بكر وعمر يبقى سيدنا أبو بكر عمر سوغاني يا يا سيد عيسى أجي درعه لرعي أي عيسى بكما كياتي yubi ani yi fisu dan sai sai da ka kasuwa famar rabi usman sai sun tafi kasuwa sai da wannan riga ya ki ko su da mu wanda zai siya suka shige suka ga sai na usman yana gobe daga kala lamma sai na usman ya ce musu ma tu ku kuma yana ku bi haka wannan riga karfan ta hannun ku riga ya ki kame yayi kuma duk gaba daya aka ba ramu kamara sai suka bashi labarin duk gaba daya fasta karaja ne a kai dinari sai fito da dinari ɗari sai ce so da ba za a raba shi da rigar yaki ba shi ko sai na so sai fito da dinare ɗari min jaibi daga aljihunsa dinare ɗari ba abu ne mai yawa duk da baki da tun da ukiya arba'in maza Allah yake ɗaura aure da ita ɗaura aure da ita ɗaura auren maza Allah ta ɗaura aure sadaki girmamawa ne amma ba biya ba sadaki girmamawa ne ba biya ba ba siya ba sadaki ba siyan ƙaye ba sadaki ba siyan mata ne ba girmama ta ne aka ba ta wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aje wata ka'ida da za a yi sadaki da ita ba manzo Allah ya daura aure hatta ta zobe na charaba walau katibu min hadidi zoben charaba manzo Allah ya daura aure da Qur'ani ma kan kaje Qur'ani ma ya da kullu Allah mu sai ka karanta mata ka gani alamomi da ba su da asali ga su za su yi hatta ta ita ma a ji ga yanzu da kan da ga wannan rashi ya kusuci ya annabi ce ba wani kuwa diga baki da sai mutum zai hadasa da ita kaza diga diga kuma da Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kuma iya karfin ka za ka iya ba ta biliyan nawa ma so ya kafi ka san dai ba siyan ta kai ba girmamawa ne kawai tukunci ne Allah hana ta ma alƙur'ani da shi ka gama saboda sai na uwa da ya ga rikicin aure ya so mazafi sai na uwa yana shugaban kasa ya hau kan mumbari yake ni dai na ga aure ya so wuya kaza kaza zan yanke sadaki duk wanda ya ƙara sadaki a kan sadakin annabi sallallahu alaihi arba'in ko ko kaza sai na jefe shi na ce zina wata mata a cikin masallaci tana ta ce abin ka har ya shigo kuma gonan mu duk abin da kake kuma har ya shigo gonan mu bayan Allah ya ce wa atati mu idza kunna qintara kun ba wa ɗayan su biliyoyi qintari guda ɗaya wa ya sa da dinsa wa qintara in ƙaran sun ƙarori da yawa sai ka zo ka ce za ka sai na mai ɗaura hannu a ganci har mai ɗan kunna mata ne ka ilimi za ta fi jari duk gaba ga sai na wai suna fata kowa ya je a wuri iya ƙarfinsa kowa ya je a wuri iya ƙarfinsa tun daga nan alhamdulillah Allah ya saka wannan mata da alheri kowa ya je a wuri iya iya ƙarfinsa duk gaba gida to sai na Usman radiyallahu anhu ya ce wannan sulke dinare ɗari biyu wannan kuɗi ne mai yawa da ke dinari min ce ne daga ajiyarsa wa qala sai na so yace fadalun misla ali sadauki irin ali la yubahu dir'a dir'ahu ba za a sai da kansa ba ina abu bi hazi danari a tafi da wannan dan hamomin wajensa waki dole kuma a mayan mata rigar ba na ba shi duka ba gida sai na alfatu ga wajen fatima ta yi aure sai na fatima walailatu fafi ha daren da aka kai ta ɗakin mijinta amara nabi sallallahu alaihi wasallam zawjati sai manzo Allah ya nemi ya hori matansa aka je aka ba ummu salama ta je kasuwa da irin abubuwan da ake siyowa ta su siyo kwari koraye da akushi da waye duka ba gida da matashi da ta siyo shi kenan aka zo manzo Allah ya hori matansa cewa su gyara ta duka ba gida zawjati فحيانا لا تجارة لباسا wajen tufa wajen Allah na hari na da yin kunshi da ake yi da yin kunshi wanda aure suka kira wa manta bufaru na hawa za ta mata kitso ra'asa duk wani abu ne na na biki ko a ce an yi kunshi an yi kitso an yi kaza duka abu da ake ra'asa al'adatin da ta al'ada mata wannan al'ada ce mai kyau ba wani addini da zai ana a yi duka baki daya su kiɗa na auren da wani duk al'ada ce ta addini duka wannan da ce ku bambance aure mai kyau da na sunkuru da kiɗa duka ba kiɗa ba kan wanda ake su su kuna yi ba za a yi duka ba kiɗa ba duka fa a san wani libasu da jinta aka ka kawo masa sabon kaya fa a san nabi sallah sai wala da sallah zai sashi to a kai ta a kai ta manzon zai sallah mu je shi to ku jira ni ina nan zuwa komai dare jiragen na nan zuwa daga fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo musu fa qala li ali manzo da sai na Allah sai manzo Allah ya la tasna ashiya kaka aikata komai hatta aci ka har zo ma kaka kusance ta sai na zo fa da kala alaihi ma laila sai manzo Allah ya shigo wajen su da daddare manzo Allah ya ce su kawo ruwa manzo Allah ya ce ka kawo ruwa a akushi ka kawo ruwa sai manzo Allah ya karanta Fatiha da qul huwallahu uku da falaki uku da nasi uku ba za a to Allah ala fatiha ita ma uku ko ka fatiha daya kul wallahu uku kul a'udhu bi rabbil falaki uku kul a'udhu bin nasi uku mazalla ya kofa a cikin ruwa duk da baki daya ya zuba wa sai da din akanta da cikinta mazalla ya mata tsari da wannan ya zuwa mata akanta da cikinta duk da baki daya duk da baki daya ala ra'atiha abu sa'a وصب من الله صلى الله عليه وسلم زوبا ولا روى على رأسها على فاطمة أكلتها على رأسها وبنت بها بشكلتها كالزنة دي زوبا مدى صلى الله عليه وسلم وقال لعلي يشهد سيدنا كما جاء كعروة كيف أتوني بمالي قال ففهمت ما أراد سيدنا فهمت أبن يشي مالي سيدنا علي جاء كعروة فقام علي من ظل شمالي ما حكى دقة باكية فقام علي وأتى بمالي ففعل له كما فعل لبنتي manzo Allah ya aikata musu kamar da aikata wa yarsa wa qala manzo Allah yake barakallahu lakuma Allah ya albarka gare ku gobe nan ya albarka fi lailati kuma a cikin wannan dare naku wan sarafa manzo Allah yake ki gaba gida wannan ne albarka ga sunan su cika duniya da sunan su cika duniya wani ma kila shari'u ne bai sani ba wani kuma da aka ce ma kila ba shi bane amma kuma tun da aka ba aka ba ka tafi duk gaba ki da abu ne ne har ma bayan Allah suna ta duk inda ka gama a cikin Qur'ani in dai ka busa sala ka same shi ne manzo san wala shi su ne ba su ramba Qur'ani da ta'ayin ba su ramba duk gaba ki da amma ba kuma kai ya gaggawa ya suke Qur'anin sai ya ishe shi Qur'anin sai ya ishe shi na saba wai da za a da za a bincika amma duk yadda aka karanta aka faɗa haka to haka ba ka tafi ka ce za ka ne tsohon bincike ko kaza ana ce ba shari'i ne shari'i ne shi kenan ba wani zancen abu duk gaba gida kaga sun cika duniya abun mamakin cika duniya su ma gaba gida a tsakanin shari'i ali zainul abiya da sai na husain wannan wanda shi kadai ya tsira a karbala yanka sun da aka yi yadda aka yi da su gaba gida a karbala shi kadai ya tsira duk jikokin sai na husain ta wannan suka bayyana ba su da adadi a duniya yau duk gaba gida sannan Hassan Hassan Musanna wannan ɗan sayan na Hassan mai sunan sayan na har shi yana cikin wanda aka yi da su a kan ratsin ba dan a cikin masu faɗan ba akwai ƴan uwan uwansa a duk gaba gida su suka ce ba za a kashe ɗan ɗan ƴan uwansu ba Allah ya tashi ma suka tsayar da shi shi ma duk jikokin sa yana hakan ta wa'annan suka ta wa'annan biyun aka suka cika duniya wanda ya sa albarka wanda ya ce ku biyu na duk gaba ɗaya amma an kan lura ƴaƴan da sai na Ali Hassan Husaini Muhsin sai sai da Zainab babba sai Ummu Kulsum ita wannan suna ƴaƴan sai da Fatima Zahra amma sharifan zainaba ga sunan tudun su a misira sharifan kaza duk gaba da amma dai waɗannan biyu sassalar hasan da sassalar sai na husaini ta ali zain al-abidin dinnan da ta hasanul musanna dinnan wannan su suka shiga duniya bai wannan ya albarka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu mamaki ba dan annabi bane wannan magana rikici ce duk gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya musu biyin nan haka za su zo min har kiyama za su kai har kiyama kuma haka za su zo min a teku na duk gaba ɗaya da qur'ani da su ba za a taɓa samun ranar da babu su ba duniya za ta zauna ba da qur'ani da jinin manzo Allah ga su nan har duniya ta shi duk gaba ke da suna nan duk gaba ke da wannan albarka ce ta da kuma ga shi nan kullum muna yin salati ba su buƙatar salatin mu ba su buƙatar addu'a ba amma kullum muna musu addu'a wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad ayyu albarkan nan tana ayo albarka da ta amma duk manyan nan radiyallahu anhu daga manyan da komai sai ga kafin lalle ana samun siddiqai wanda shi asalin su jinin sai na abubakar bayan su ma da wata magana da ana samun gaban faru kai din wanda duk gaba ki da amma duk wanda ma da suka tashi diga har wanda suka aiki a wani ƴaƴan manzo Allah da sai na Usman Jirubiya lalle yayi da da ko rukayya ne ko umu kusur daga shi ma ya su daga shi kansa manzala din ya auri na Qurayshawa din da na manyan daga amma su ma duk basu ba daga ba gida sai wannan dai daga Allah da kuma jibi wannan irin addu'a da wannan hakuri da ita ma ayar tayi daga ba mai kuɗi ba ne amma kuma fa soja ne daga ba gida kuma malami ne da albarka kala kala daga manzala ya ce Allah ya musu albarka da albarka nan an gani ba adadi a tashin duniya duk suna nan duk gaba ki da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya musu albarka wan sarama manzo Allah ya tafi wa kana firashuhuma shimfiɗa ɗakin amarya da angon duk gaba ki da jirga shatin buzu ne na rago shine shimfiɗa amarya da angon mu ga yanda ɗakunan musu ke duk gaba ki da su ne mafita a wajen Allah amma ga ga inda shi fada ɗakin ta gani buzu ne shi fada ɗaki daga daga baki ya Allahu akbar wa kana ta ba ku da din da sana yau sai na aljirki yau da abin da aka an raina mata an mai da su bayi kawai masu girki ba kai sai da Fatima ta zai ce kansu lady na duniya da lahira amma ta yi ta yi girki a hannun ta yi kanta ta yi niƙa a hannun ta yi kanta ruha ta yi rika hannun ta yi kanta ta kasance karɓar tana yin girki da kanta wata ɗahalu tana yin niƙa da kanta linafsiha wa ta ci bilma'i tana ebo ruwa da kanta min bi'ir da cikin rijiya linafsiha da kanta da yawa wani zuwa za ka zama ba kayan nata ba su da wani inganci yawa wanda za su ga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ziyara sai ya rasulullahi kai shigo kai kadai shigo kai kadai ko amma Allah ne zai gani kai komai duk gaba ki da har wannan mu'jizar abinci mu'jizar abinci da ta faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama a gidanta ba komai na abinci ita ma ta yi wani abu ba ta ci abinci ba sai ta dau akushi ta rufe da gefe dan babanta in ya gani ba wai ta nuna babanta ba ma cin komai ba dan babanta in ya gani da kuma har sun zo wani abu ga kan Allah in ka ga akushi da rufe na sarki ne da ake cewa kwanan da ganshi albato da wani abu in ba wani abu a juya mulkun shi ne hikima da ka ga mulkun a juye ka san ba wani abu sai ta rufe da rufe shi ke nan da zai gaba mazala ta tare da ya ta kin da nima ban ci abinci ba ke ga abinci a albato ya ta kamu kuma ta shigo ta ce ba abinci ba ne ta shiga ne kuma yanzu wacce dabara Allah zai kama ta shiga ta ji ƙarshen abinci ya rufe ɗaki ta buɗa ta ga abinci da nama da komai wanda ba san ta ina wannan sai ga Allah ta ko ta ka Allah sallah yake kada ni aina laka hada qala tuwa min indillah idan ba sun bariya ana tuwa min indillah daga yadda tsoron Allah ce na gode Allah da Allah ya bani irin Maryam ni ma na gode Allah ya manzo Allah ya ce to zai kira wuce ki da yaran ki da kira suka ci manzo Allah ya fitar wa masallaci sahabbai suka ci suka koshi manzo Allah ya ce a kai kasuwa aka ci aka koshi sai da aka dawo sannan manzo Allah ya addu'a ya shige ragowar manzo Allah ya ce wallahi da na ba shi kiyama za ta kai ana ci to kuma ma fitar da ma abinci da duk cewa hikima kenan ba zama lalla ya addu'a daga Allah cewa wannan abincin a da shi na al'ada zai da bai iya cinyewa ba sallallahu alaihi wasallam haka sun yi wajen kwana uku ba abinci yara duk suna kuka da yunwa da komai ba abinci sai na yi yar kwanon alkama ya samo ya zo shi masa ebo wani ce man burasa da shi yana azumi sai da zai buɗe baki almajir ya zai ce a taimake ni ni ta maraya ne ba da kuma ce a bashi gobe ma zai yi buɗe baki wani zai ce a taimake ni ni fursunan yaƙi ne da aka kamo ba ni da mai ba ni da bashi ya tsira wa asira miskina wani kuma ya zai ce ni almajiri ne a taimake ni miskini ne a bani sai na azai bashi sai na shi kuma bari je wajen annabi sallallahu alaihi ko ya yi ragowa wani abu samo mana mu je ga yanda ake ci shi ga ya fito zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah zai zo sai wani mutum da raƙuminsa wani mutum da raƙuminsa sai ce masa kaga malam to Allah na zo garin nan zancen raƙumi kaga dare yayi ban siyar da shi ba ajiye shi a wajenka in ka samu wanda ya siye shi zinare ɗari na siyar masa. Da a yi bakwai, in ka samu da yarfi ya shi yare bakwai na siyar masa, na siyar masa. Dan Allah ya ce wasu wannan rakumi zai, ya to kaga, in ba a siya ba ka ban mun kuɗi na. Ka ban mun rakumi na gobe za su, dan Allah ya ce ka san ne ka bana a ci, ba kai ne Ali ba, sirikin annabi ko. Shi na san ka bana, Ali ne, je ka ajiye mun Ali. Ai na san ka, je ka ajiye mun. gobe na dawon ta fuka shi ga na yarda sai na da jara kun zai je shi ke yawo sai zo sai jamma jamma kai ne shi da kun kai ne shi da kun kawo sai na da jara ka wannan da kun yana da kyau ka fiye mun dinare dari sai na da shi na fiye kasuwanci ne daga ali sai tana da shi na fiye ya ci to kaga dinare dari bakwai ne a cikin shi wata ya ce bakwai yanzu ga zina zina da ɗari bakwai ne a ce ka ɗau ɗarin ka ka ajiye mu rabu a ga dare yayi na nan tafi da kuɗi ko bayan Allah ne zan zo ka ruka yana to idan aka bani ka san da kai ba Ali ba ai Ali ne ji ka sulikin annabi ai na san ka sai ka wace sai na Ali ya ajiye kuɗi ya zo ya ajiye rabu da kirki rabu sannan ya kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ya gaya wa annabi sallallahu wannan kuɗi a shi ko ya salata yana shigo da annabi yana murmushi yace sai manzo Allah ya ce azan baka labari ko kai ka ban labari yace ba na ka ya rasulullahi ni ba inda wannan labari na sai yace me ya kuma dai jibrilu ne me kudi kuma mika'il ne da kudin da rakumin duk gaba ɗaya na kai kuma ga aya ta sauka ga kudi da rakumi ga kuma sura guda halake alalin salihin min al-dahari ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعم كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر har zuwa ƙarshen abu daga kuma malamai suka tabbatar wannan ayar ta sai na alishe da mata da cikin gida saboda Allah ya faɗi komai na aljanna amma bai faɗi matan gurin jini ba komai Allah ya faɗa a cikin wannan sura dan ka da zuma da giyar da wai amma Allah bai faɗi mace ko ɗaya faɗi mace zuwa Allah bai ce a sanar da wa almata a ce a da cikin nan za ka san malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilin an san ga ta wa'yansu gida ce ta wa'yansu mutane ce ga su duk gaba ɗaya amma ni dai Allah ya koro zancen Allah ya rawa ya faɗi huru da yi ya faɗi haka amma wannan sani da girma wannan matar wala a faɗi akwai wa'yansu kabila larabawa wala dema suna da kyau suna da kaza mutum ɗaya wata yadda mutum ma ba ta aure ba saboda su samu jininta ba shehu ya yi ya kuma sun sallama shehu gaba ɗaya shehu ya yi yayi suka ce wallahi ya sai shi to sunna suka ce shehu ya haƙuri dai kakanmu ma ba a yi mata ba wanda da yau kadija kisha ba a yi su a tara su haka mu ma kakanmu ma ita ma faɗi wasu har sai da saba su sanan sai na ali ya ga mara ɗaya a huku kuma ya tafi huku sabi yanzu ba faru ba sun sahara amma duk gaba ki ɗaya da ba ta duk gaba ki ɗaya to sai ce wannan ya isa girman harafi alal lisan duk gaba ki da haka manzo Allah ta iko Allah zai karanta kuma sai ran juma'a da asuba sai karanta ran juma'a da asuba kuma har yau dai shagaba suna cewa ila wa kamata su ce duk gaba ki ɗaya to alfai suka ce ido wannan dai su cikin gida amma dai ilawa kai zama kuma tana da wani abu su ma alfai su ce ilawa ka ta fice duk gaba ki su ma Allah ya faɗi har bishiyar kaya aljanna yake amma ba ta da kaya fi sidrin makhbul wa qalhin mabul duk gaba ki su ma wani irin abu ne ha azo ban zulmin ami wa tasliyatu jaydina hada lahuwa haqqul jadid haqqul jadid kuma hausa shi ma zaurance ne na arubai daga baki za ka wannan shariban da arubai suna da su a cikin zikiransu wurdansu suna amfani da su a wurdansu duk da baki da to haka wannan albarka ce kwarai da gaske wannan abu da addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu gashi nan har abada zuriyar su tana nan kuma ta cika duniya kuma cikin kowace kabila ne ka samu zuriyar su duk da baki cikin kowace jama'a abun mamaki abun mamakin tura masu nasaba na musulmi din na andalus da suka biyo nasaba suka biyo nasaba suka ce sarauniyar ingila ma gaba ki da nasaba ta shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da dalilai da komai duk da masarautar ta yi shiru bata ce yi bata ce mun ba da wannan magana mai girma ce turawan suka yi kokarta suka bi kuma suka ga haka suka bi suka ga haka Allah Allah ku shayin kan duk gaba ki da duk gaba ke da. To wannan kenan. Amma abin shimfiɗar albarka aka take ba wai dan kana na Allah kaza kaza ka bi wani ba. Allah yadda ya ga dama yake dama da yin fara. Arziki ba alama ce ta Allah bai san ka ba ko ko sai sannan Allah yake sa. Haka talauci ma ba alama ce ta Allah bai san ka ba ko ko sannan yake Allah yana yin yadda ya ga dama. da soyayyar kaɗin kuma ya zo ma komai din na duniya da Allah ya mana haka daga wani ga soyayya ga kuma amana ko kuma babu kuma duk gaba gida Allah ne iko ne to jibo wannan da in ilimi ne in ta yakin ne in ka amma Allah ya kula masa ma'ana ga ga wannan kuɗi na su jibril duk ya ce da su cikin Allah sannan ga ganimar yaki duk gaba gida ba kuma in ana magana ta rasa ana magana cewa wai ba ko na ci ko na kaza kaza kaza ila wannan farko ne ko ba bai ajiyewa duk gaba ki da saboda akwai mutuniyar madina wannan mata ta zo ta gaide ta gaishe shi a kufa ta gaishe shi a kufa take na shiga yana kan buzun sa kilago buzun sa da ake shimfiɗa da shi mun tarar da zarurin mu da duk buzun sa ne shimfiɗa kilago to yana kan buzun sa rusashe kilago a ga gurasa ya sa ta a ƙarƙashin buzun gurasarsa ya sa ta ga akushi can da nono a ciki har nonon ya yi tsami har warin nonon ya damu ɗaki wannan ne kira ɗaki sai dai da tafafai sai rubutu sai tawadoji da takardu fadoci yana ta rubutu wannan zai ana ta gaishe da shi ta gaya mata abin da ya kasa sai ta shiga ɗakin ummul ummul banin ake kyauta ko wannan matarsa hanabiya din nan ummul banin sai ta shiga ɗakin can ɗaki da gado da su labulaye da su amma ke ba shi da kirki ta da ne ne mutum ki gashi can ba komai a amurke ta ce a kare shi in yana so ya shigo suna amma da abin da muka ɗauka muka kai ɗaki ta ce ake na bai tilmali da a ji a kai wa bai tilmali da abin da muka kai ɗaki ce ake na bai tilmali da aka yazo namu ne ya zauna a nan ɗaki in zai shigo ya shigo in ya gama ya koma ɗakin da zuhudu ba a taɓa ganin aura a aura mafi tsantsenin nan tsantseni sai na duk gaba na yi fashin kaya na hasu da na ji kunya riga duk gaba ita sufaye suke irin wannan muraka'a cikin su wai riga sai na alfiya kuka muraka'a na sufaye duk gaba ki da yanzu sufaye dai sun sassa ne amma dai sirrin sai na aliya na a zuciyar da hango duk gaba ki da to wannan ke tana yin abu duk gaba kuma in za ga wannan zancen duk an rage wannan hadisi cewa da maza za su lafiya da daga wani yaƙi ya zo da bayi mata to sai ta ita da kansu ta ga shi na aisha ce ka wajen annabi ka ce ya ba mu baiwa ta taya mu girki kaga yaro yana ta kuka sai na Hussein yana ta kuka da abu sai na da ni dai ina jin kunya zuwa amma ke baban ki da aiki ce ga mu to sai ta zo ba ta same shi ba manzo Allah ya fita same shi ba sai ta ce da sai da Aisha ga abin da ya kawo ni dan ya dawo ki ga masa sai ce insha Allah zan ga masa sai da manzo Allah ya dawo ta ga masa sai ce har mun kwanta bacci sai manzo Allah ya yi mana sallama da shigo za mu ta magana ce ku zama ku zama manzo Allah ya shigo ta kanmu ya tsaya a tsakiyar mu haka ta ce ina jin sanyin kafarsa a kafaɗa ta nan da kirjina sai na da cewa ina jin sanyin ɗaya kafar ta a kafaɗa ta nan da abu mazala ce ke ce aka ce kin je kina neman baiwa ta ce ni ce ya rasu da tsami da aiki ce ya ta idan na ba ki baiwa a hannun su fatu me zan ba su su ci su zan su ya su samu abin da zan ba su su ci duk gaba gida a wani baki abin da ya fi wannan duk in za ku kwanta ku ce Allahu akbar Allahu akbar sanadin hadisin wane ne wannan mutum muzini wannan abin ko ku ce Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu Allahu akbar Allahu akbar talatin da hudu sannan subhanallah subhanallah talatin da hudu walhamdulillah walhamdulillah talatin da hudu to in kuka yi wannan ba wanda zai samu ladan abin da kuka samu sai sai wanda ya wannan wannan ya ishe ki ba sai na ba ki baiwa ba to nan ba da suke ta kai da kasu ma'ana wannan tazi in an mutum yayi ma'ana zai dau zai dauke ma gajiya kenan ko sai da abin da ta kai karar gajiya da wahala aiki ta kai kuma Allah ya ba ta kuma duk ilan in kai wannan tazi sai ka ji sabon nishadi ya dawo jikinka duk gaba gida dan Allah ya tunda Allah ya ba mu wannan abu ba wani dare da ban yi shi ba sai daren su biyu da da aka hana ya shi sai wannan dare ne kadai da cikin wannan daren duk in ya tsarge mutum zai yi Allah akbar sai da aka kirga kabbara ɗari biyar da wani abu ya kare mutum ɗari biyar da wani abu duk gaba gida to sai wannan dare duk gaba gida Allahu akbar duka sai dai ummu sulaimin ita ma ta zo tana zuwa su taimaka mata da aiki Allah ya saka mata da alheri za ta zo ta taimaka mata da alheri da kuma musulmi ta yi mafarki an yanki naman jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an jefa mata a cikin gaji sai da sa ta zo a gigice ta ce ya rasulullah wani mafarki ne ina tsoron faɗa za ta ce faɗi ba komai alheri ta ce mafarki na ya an yanki naman jikinka an jefa min a cikin gaji sai wani Allah ya ce ai alheri ne ba da mace ta haifi Hussein ki rene shi ko ka jiki na shiga ta nan a cinyar ki duk da baki ya ni kun fasa da mafarki mai kyau a cikin manzo Allah sallallahu kuma kuma ya hakan ne duk da baki duk da baki ya Allahu akbar duk da baki ya Allah ya ba su wannan zuriya mai albarka sai na Hassan din ya kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Hussein ya kama da sai na sai na Hassan ya kama da girman manzon Allah ma'ana sarautarsa da annabtar da girma irin nasa kowa in rashi yana tashi girmama shi da kamarsa duk gaba ke shi kuma sai na su kama da su dokar ta kallon su sai na bai tsoron gobe abubuwan da laraba suke a zamanin wani irin wasu kaman polo da ake cewa ba kamarsa duka in su kuwa aka shekar ga kowa duk gaba ke da haka duk wani abu na sarau sannan da larabci da hikima da da kaza duk gaba ke da Adamu Awe yana ta zan iya faɗar laifin Hassan, amma me ne na san cewa Hussein ya yi duk da baki da. To shi ma kuma laifin Hassan ba wani bane ya ce shi ma yana da yawan aure. Rike nan laifin da za a faɗa, in ma laifin ne duk da baki da. Shi ma ko dai dan dai zuriya manzo Allah ta yawa duk da baki da. Zuriya manzo Allah ta yawa duk da baki da. Allahu Akbar. Wannan laifin ba wani abu ne. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yakan zai ziyarce ta da'ima duk manzo Allah zai yi tafiya in ya sallama da iyalinsa ya zo ya yi sallah raka'a biyu a masallaci ya sallah raka to ta ɗakin sa zai gama daga wajen ta manzo Allah zai kama hanya haka kuma in ya dawo daga tafiya masallaci zai fara yin nafila lokacin nafila ne masallaci zai fi shigowa da rana sannan ya gaisa da ita sannan ya shiga ɗakin iyalansa duk gaba ki da kuma ita ta zamanto farkon iyalinsa wanda suka bi shi sallallahu alaihi wasallam wata shida kawai tsakanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ce abin ta kenan wani kuma da yawa zai zo saboda yadda shigar take kuma ikon Allah ta taɓa samun kuɗi manzo Allah baya na yayi tafiya ta ce alhamdulillah ta yi labulaye ta yi ɗan kunne ta yi awarwaro ta yi kaza kaza tana so ta kalmar da Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ya ga labula ya ya kalle jikin da ya ga wannan auren da kuma manzo Allah ya shiga ya yi masa ya gida sai ya gida lafiya ta ce na san da ni ta cire awarwarayen da ɗan kunnayen da komai da labulayen ba ta kai a ce a kai ba a ce sadaka Ahora yo me casé la mano de la rata esa la que que va Allah ya sabe ko la me que que va Allah ya sabe ko la que que que va Allah ya sabe sai me ban bana to ce ka in da Allah ya sabe ko alhamdulillah da ya yi da mutaba kwadai duniya a wajen su ba ta san Allah ya bale ta daga wuta ba san Allah ya kaza kaza ba me ya hada da abu duka baki da to mun gode Allah to dai kamanta dai a sa tsoron Allah a zuci ba za a ce wannan wannan zamani ba za a yi sa abubuwa ba haka mu kuma zamanin Allah ya kawo shi Allah shine zamani duk ga baki da amma ya adam kuma a sa Allah a zuci duk ga baki da a so su da da komai duk ga baki da haka mazalla haka zar duniya mazalla ya ta haka duniya take inda Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan ga a magana wannan aya ta game kowa da kowa ga kuma maganar da sabubin nusuri akan waɗannan sharifai ta sauka duk da baki da sai kuma ma'anonin qur'ani har yau ba shi da adadi duk da baki da yanzu Allah ya gaya mana a cikin wannan aya cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da dan adam daga ruwa duk da baki da ma'ana shi ya shi ya fara taban adamu da ruwa da ruwa duk da baki da kuma za mu zo da ruwa din nan shi ya kwaba shi da ruwa awon da fata ko kwamani mu kuma mu kenan duk gaba gida sai muka zama bashara muka zama basharu muka zama adamiya dan adam basharu saboda zahirin fatan mu kamar yadda muka faɗa ba gashi ba gashin irin kaji ba irin na rankuma ba na kaza duk gaba gida duk gaba gida kuma a adam din kuma saboda can cikin fatar kuma ma'ana ɗan adam sarari ne da ɓoye zai fi gaba gida ɗan adam Allah ya halice shi da sinadarai guda biyu Allah ya hawar da abubuwa guda biyu a cikinsa wanda suka sassaba ɗan adam ya saba a jikinsa na wannan zahiri surarsa ta wannan jiki da kuma ransa jikinsa daban ransa daban yadda siriki ne nasaba ne kaga abu biyu kenan ko to haka kuma jiki ne rai ne duk gaba gida dama wannan sura abu mamaki ce a jera take duk ba haka ake kawo yana abubuwa a jera take magana abu ɗaya take duk gaba gida to jiki ne da rai duk gaba gida surarsa sura ɗan adam alamul khalqi alamul khalqi a jikin ɗan adam da fara taɓo da waye خلقه الله الله يا حليتش sanan wanda Allah ya ce na halicci dan adam duk ta sanan wajen ko amma idan aka koma ta wajen ransa da ko wannan ba hadaran Allah ne wannan ba halitta ba ne hadaran Allah ne duk gaba gida shi kuma nan wala faktu fihi min ruhi na busa ba daga raina wala faktu fihi min ruhi in aka zo wajen jikinsa inni khaliqun basharan min dinin ni zan halitta dan adam daga sabo ai haka yanzu an ce abin da yasa Allah ya ce wa basharan sabida fatar sa asarar yake muhajjin din al-arab yake awa abubuwa ya kasa abubuwa da duk asarar suke ba ce musu basharu ba ita abin da Allah abin da yasa Allah ya ce masa basharan sabida Allah ne ya mubashara halittarsa Allah ne ya hatta a karin gun nasa ya ya zama dangan kuwa ya kera shi ba da hannun kuwa ba kalabtu biya dayya yadda ya dace da Allah dan adam ne ko ya samu wannan girma Allah ne da kansa ya kera shi ba da wasa wani abu ba. kuma Allah ya ba ma hannayensa guda biyu kudura da irada da jalala da jamala da kaza duk gaba gida ya ji shi jiki da rai duk gaba gida wannan saboda wannan ba mubashara aiki din da Allah tabaraka da Allah ya saba bashar wajen ɗan adantaka sai Allah ya ce na halice shi amma wajen ransa wajen kalimancin Allah wajen shi hadaran Allah ne wajen ma'arifa wajen kaza kaza inni ja'ilu fil ardi nafs ajiye shi aka kawai abu ne da shi aka ajiye shi dama muna ilimin Allah muna karanta ko maganganu ne da yawa kuma mutum ya yi ma'arifa ya gane duk da bakiya nan ja'ilu wajen ɗan adantaka kuma khaliqun basharar min dini to yanzu tun da haka ne tun da haka ne ‘yan adam mutane sun kasu biyu akwai kasawa akwai amma akwai gama gari irinmu akwai keɓantattu kuma wanda Allah ya musu buɗe Allah ya musu fatahi suka sadu da ruhaniyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sadu da ruhaniyar hadaran Allah nan suka san wannan rai da yake jikinsu suka san meye shi kwarai alamul amr ne رمه الخلق ولم جكي عالم الخلق غير عالم الامر يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي أظاهر كمان بأباد أمسى وأما وانت تنكر وانا الله يباد أمسى أروب أروب أما كما وانا أمسى وسعيدي كواني زي فايتوانا إيه قل الروح من أمر ربي غير عالم الأمر زي كوكو بعالم الأمر بان عالم الخلق ندامك وانا تنبيه عالم الأمر ندامك تنبيه duk gaba gida To don haka ɗan adam an kera shi da wannan jiki sannan da wannan rai. Sai Allah ya sanya ɗan adam shi ma biyu, nasaban wa sidiran. Shi ma ɗan adam nasaba ne, shi ma ɗan adam siriki ne. Shi ma ɗan adam siriki ne, duk gaba gida. Mu a nasaba, a rufai a nasaba duk gaba gida sai dai su dangana kansu da Allah. kunu rabbaniyuna sai dai zama rabbaniyai a wannan fasul shi arabi kowa ba da gaske yake dangana kansa ba mutumin kaduna ce ne kadunawi mutumin kano ya ce kanawi maki madani makaza kaza to na hazaran allah ke rabbani kuma allah ya ce kunu rabbani ku zama rabbaniyai duk gaba ɗaya ku zama rabbaniyai ku zama rabbaniyai ko aka rusu a halin hakika yan hakika da ake cewa suna ne mai kyau aka lalata shi tun daga haƙƙo ne zalika bi anna Allah huwa al-haqqu sabida su to kasawa masu rai ba wannan rai wanda in ya tuba a ya ko wannan wannan hasken rai din ne ran aslin wanda shine a cikin shine a cikin shine kaza kaza rai din gaba gida to su wa'annan masu rai din gaba gida danganar su zuwa ga Ubangiji babbaniyai ne duk gaba gida saboda Allah ya ce wala fastu fihi min ruhi dangana su kuma zuwa ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah sallallahu ana min Allah wal mu'minuna minni ni daga Allah ne mu ne kuma daga ni sallallahu alaihi wasallam idan la azam duk gaba gida ni daga Allah ne mu ne kuma daga ai ai kyau فمهما يقول لا لا سبيل لوصل من تحب فقل لا لا أراك سواه فمهما دراك الأرض نال مراده نال منام نال منام ومن نال سر المصطفى أكثر السلطة duk dai da abuwa da shirya ce ko ko hijabul azumi ya kada ka ce baka isa ka je wajen Allah ba na su ce wallahi ya rasu ya hakuri da na zo wajen kamar tafiya ta tsari ba inda za ni la la araka tuwahu sallallahu alaihi wasallam to saboda kaga yanzu dangana mu'minai ga manzon Allah ne sallallahu dangana mu'minai ga kaza kaza anan shaidu ya hakuri ba ka anan ji mu'mini ma dangana sa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dangana sa wajen rai duka baki da dangana sa wajen rai abun ma ko shaidani ya faɗi wani abu don kaga Allah ya ja wani abu ya sa a cikin littafin kuma akwai wata akwai na wani barba barba a bayan abu da gaba saboda Allah ba zai yi littafi irin wannan ba ya sa kowace haukan magana da ba ta da ma'ana kai kan kan kai littafi ba kowace magana za ka yi abu a ga manyan arna ko yahudawa suka ce na haka abu na'ullahi wa ahibba'u mu ya'yan Allah ne mu masoyansa ne duk gaba ki da Allah ya ce balantu basharun min manka ko mutane ne irin kowa duk gaba ki da to in wannan wajen suke nufi ya yi to amma zalincin siyasa duk gaba ki da ko ba ta kai abin da kaga dama ko wanda kowace ƙwarya an san abin da yake cikin ta kowace ƙwarya an san abin yanzu su suke su sani da danganan su da rai in malaman su ne suka faɗa yawa magana malami in ya faɗa daban da yawa kuma almajirai da za su dawo bayan su dinga faɗa ba san da mutazilawa malaman sun ce ko lahira ba za a ga Allah ba da a ce da yake mutum ya mai jina za ta ce mun san wannan kar ana nufin labulan fuskar la'adar subuhatu wajihi amma za ta san waye da gani ka za ka zaɓi amma dai an amur sunan ta yafi har zatin za a gani zai gaba shi amma kuma abin da suka faɗa a rufe sun gane sun gane amma da almajar suka suka ci sama ba za a bar shi a kwarkwata saboda malaman su ce ba a bari yau za ba su iya gane subuhatu wajihi ba ba su iya gane ne ya ji gaba to haka ne cikin maganganu za a ga malaman da abin da suka faɗa sani daga abin da suka sani wanda suka ɗora a kan sani da musamman na ilimin ba duk ga baki yanzu su mumine suna dangana kansu da azaran Allah su rabbaniyai ne saboda ransu na Allah ne wannan faktu fihi min kuma rabu da da can ba rai ake yi mai ake yi duk wannan wata magana ce ya ishe ka dai Qur'ani ga abin da Allah ya faɗa mana duka ba ka faɗi a wajen fahimtar magana Allah ya fi kai daidai a wajen ka kautar da magana yadda take duka ba ki ya wala fasu fi yubiru dan adam ne kawai Allah ya gaya ma wannan cewa zai musa mara duka ba ki ya kuma wannan girmamawa ne ko ma ne ma'ana sa ne girmamawa ne ga dan adam to yanzu dan adam nasaba ne taransa shi nasaba nasaba sa taransa babbar ran da haka kuma nan za ka san sunan masu cewa to wai amince ina ake zuwa daga wajen Allah mana daga baki da ya ga abin da sauki ne a shi daga baki da kai na kazo da tun da baka san ta yadda ka zo to ina lokaci da yadda za ka koma kai ne ka ranka yanzu da rai kai da ka ka dai ka mutu kuma ka san ya ce Allah ya bada sa'a ta biya ka daga baki wanda wanda sai da ka zo mana Allah ya sa ni aiki mai kyau to sai zama kuma haka dangana mu da su masu wannan ran dangana su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace abu diga da haka ake ce musu alu saboda su kawalwal ne manzon Allah da ka zo sai ga manzon Allah da su suna koyar aikin manzon Allah shigan manzon Allah kaza da har sai ga manzon Allah ila ma kaje ke kasala kan ga Allah sai ga su duka baki da duka wannan ko kuwa inuwa ce alamtar da Allah kai mamar tasdid to inuwa ce duka baki da to haka yanzu su to kowa ma kuma da ba kasawa ba sauran waɗanda ba na jiki har yau dai dangana kuma jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kowa ragowar ƙasar da aka faɗa manzon Allah dai kuma su kuma ragowar wa'anda ba wannan ba su kuma ragowar sihira da sarakuntaka su kuma to su kuma ma'anarsa ana su kuma kowanne shi ma ai yana da dangane da jikin manzon Allah ne shi ka wa'annan tarai wa'annan ta alamul khalqi da alamul amr wa'annan ta wahidiyya ko wa'annan kuma ta Muhammadiyya ko ai dai karatun ya fita yau wannan kalai wannan ta dinga baki da to dan haka wa'anda amma wanda su zancen jiki ne kawai zancen jiki suke yi da waɗannan shugabannin namu da suka san jikokin manzo Allah ne ba ran manzo Allah suka fi kula da shi ba jikin manzo Allah suka fi kula da shi da kaza shi ma tsarki ne dinga baki da to amma kuma zaka ga al'adar jikin dan adam ne al'adar jikin ɗan adam ne ya zama akwai kwaɗayi a jikin ɗan adam akwai sha'awa a jikin ɗan adam akwai san rai a jikin ɗan adam akwai fushi a jikin ɗan adam dan ya zama ƙasa ai jikin kama akwai ƙasa daga cibiyar ka zuwa ƙasa nan ƙasa ne akwai sama kuma a jikin ka daga cibiyar ka zuwa sama duka wanda rabansa jiki ne kawai to za ka gan shi da waɗannan duk da shi asalin jikin Allah ya tsarkake shi duk gaba ɗaya amma duk wanda gadon jiki ne kawai sai dai ya gaji karatun sai dai ya ce ni jini ne kawai ko ko ya ce kaza kaza kaza in ba Allah ya kiyaye ya yi ta tsarki har ya yi ta ruhi manzo Allah din ba sai ka samu shi kuma duk zaka ga wa'annan a wajen za ka kwaɗayi a wajen sa za ka ga sha'awa a wajen za ka ga san rai za ka ga fushi za ka ga duk wani dai abu da al'adar jiki ne su kwa kasawa wanda su kwa alaƙa su fi nasabu ne ran ne fakar min ruwi din nan da alamin Allah wa ruwi ya mini din nan in su Allah ya sa wannan ko su faɗa ce mu ne ko ka su faɗa ce ga ga su su su kuma su kuma za ka ga suna da soyayya suna da bege cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kalmominsa za ka ga suna da soyayya za ka ga suna da neman halalcinsu za ka ga suna da haƙuri za ka ga suna da alheri da kuma irin wannan abubuwa na rai da duka ba gida ka san eh wa'annan na alu kenan da kaza wa'annan kaza kenan to da Allah ya mana wannan duk gaba ki da yanzu wannan aya abu ne da ita mai daɗi ƙwarai da gaske gode Allah ya isa mu ci gaba da gaba wata yana tafiya kuma muna ta fada magagaru ba Allah ya kula ba Allah ya sanya muna saba da wasu hira barka amma sallallahu alaihi wasallam a cikin salatul fatiha الحمد لله